Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau Alhamis, bakwai ga watan Shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu, daidai da ashirin da bakwai ga watan April miladiya dubu biyu da ashirin da uku. Za mu ci gaba da sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad muna cikin jizu sani a firiya da tafsir na Maulanmu Sahibul Faidati Sheikh Ibrahim Ines radiyallahu ta'ala anhu shafi na ɗari uku da arba'in da hudu muna cikin suratul Arab za mu tashi ayata ɗari da tamanin da ɗaya Malam Muhammad Mubarak zai ja mana baƙi shehimu shek ibrahim mansur imam kaduna zai mana fassara akramakumullahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهجر والتعطه بنظرة تأتي لنا بالزفر أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية بركم da sallah barkanmu da yau bismillahir rahmanir rahim wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun a ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa a baya na gaya maka cewa wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun to ba su kadai bane wa min man khalaqana daga cikin abin da muka halitta akwai mutane a cikin mutanen nan akwai ummatun waɗansu jama'a yahduna bil haqqi suna shiryarwa da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da gaskiya suke adalci wannan aya irin ta ta gabata a baya a lokacin da Allah ta'ala yake ambatan baiwa da yawa waɗansu daga cikin banu Isra'il jama'ar annabi Musa ala nabina wa alaihi salatu wassalam shine wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun shine anan Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi kamar yadda aka rawaito daga annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa lokacin da wannan aya ta sauka وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون في النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية لكم وقد تقدم مثلها لقوم موسى wannan ayar ta fice hakika irinta ta gabata ga mutanen annabi Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam shine شيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي عن يشي أخبر تبارك وتعالى الله من جرما دوكك يا باد الآباء أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيوا دكتشن jama'ar al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai ummatu waɗansu jama'a yahduna bil haqqi suna shiryarwa da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da gaskiya suke adalci shi yake wannan bishara ce Allah tabaraka wa ta'ala yake wa shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma al'ummata al-muhammadiyya al-marhuma fassarahu ar-rasul ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya fassara wannan aya bi qawlihi da fadinsa لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك نارن إذا وند رأينا في كركشين إيكوالسا wannan al'umma ba za ta gushe ba waɗansu jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba a bisa zahirin gaskiya wanda yake neman ya kaskantar da su ba zai cutar da su ba kaskantawarsa da kafirtawarsa da mushirkantarwarsa da bid'antarwarsa ba zai cutar da su da komai ba hatta ya ce amrullah hasi lamarin Allah ya zo musu wahum kazalika suna kan gaskiya yadda suke mai so ga wannan hadisi ya duba la tazalu ta'ifatin min ummati zahirina 'ala al-haqqi la yadurruhum man khazalahum hatta yati amru Allah wa hum kadhalik rawahu muslim fi sahihihi an sawbal kitab al-imara babu qawlihi لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حديثي ندبو أكو دا دريبير دا أربعين دهدو وفي صحيح البخاري عن المجيرة بن شعبة كتاب الإتسام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال حديثي ندبو بكوي دا دري أكو دا شاقيا باختلاف يسير في اللفظ أما أقوي sabani sabanin kaɗan ne a wurin lafazin hadisi a wurin lafazin hadisin akwai sabani amma sabanin bai da yawa waƙala sannan annabi alaihi salatu wassalam ya ce wallazi nafsi biyadihi la yudrikanna isa ibn maryama fi ummati khalafan min hawariyihi na rantse da wanda raina yake karkashin ikonsa wallahi Isa ɗan Maryamu zai riski waɗansu jama'a daga cikin al'ummata za su zamanto mamaya na gari, wato khalafan magada, khalifofi mamaya na gari. In ka ce khalfan magada na banza, khalafan magada na gari, shi ne da yi zirkan na Isa da Maryama, khalafan min hawari. والذي نفسي بيده ليدركن عيسى ابن مريم في أمتي خلفا من هواريه نارن إذا وان رأينا يجي كركشن إيقوانسا والله عيسى ابن مريم zai riski waɗansu jama'a daga cikin al'umma na su ne za su zamanto mamaya nagari wato daga cikin hawariyawansa. a gani ko to shine zaka ji shehu yana ambatan su a shehu radiyallahu anhu yace wa haula'i kaga waɗannan magada na gari wato mamaya khalifofi la yazaluna abadan ba za su taɓa gushewa ba suna nan har abada la takhalu minhum buqatun babu wani babu wani wuri da ba su karka ce inugu fa akwai su tibi karka ce asaba fa akwai su abba fa akwai su port harcourt akwai su duk wani gari duk wani wuri suna nan akwai su a Amerika, akwai su a Ingila, akwai su a Faransa, akwai su a Japan, akwai su a Germany. Saboda haka babu wani wuri inda babu shi ne la ta kalu minhum buqatun babu wurin da babu su wala zamanin babu zamanin da babu karka ce a irin wannan mutanen zamanin da ne suna nan har yanzu ma suna nan dukkan waliyai suna zuwa ne gwargwadon yadda zamanin su kowane zamani da waliyan wannan zamanin kuma suna tafiya gwargwadon wayewar zamanin gwargwadon yadda zamanin yake haka suke tafiya tare da shi karka ce an ce waliyai ka fi so ka ga irin waliyan zamanin shi Usman dan Fodiyo masu riguna ɗaya ko biyu masu tsani masu ɗinkin hula karkace sai ka ga haka zamanin ya juya idan irin waɗannan suka zo a matsayin waliyai ba wanda zai yi saboda haka waliyai suna zuwa da yanayin zamanin da aka yi su suna tafiya tare da shi annabi ya ce wa alal aqili an yakuna arifan bi zamani وعلى العاقل أن يكون عارفا لزمنه haka nan suna nan a kowane wuri suna nan a kowane gari suna nan a kowace ƙasa suna nan a cikin kowane zamani hatta yanzu da isa ba za su bushe ba suna nan har sai annabi isa ɗan maryamu ya sauko shi ya ce alhamdulillah mun gode Allah yana cewa wai wa inni wa in kuntul akhira zamanihi la arju bisharatil amin lisabihi sayati zamanun la yazalu wa ummati wa ma qala fi isa suluwul lihibbihi ko ba ta ce ba wa ma qala fi isa suluwul lihibbihi fa ya rabbi faslubni wa hizbi siradahu ولو كان قبض الجمر في قبو نهجه وي وإني شيواني برهام عبد الله وإن كنت الأخير زمانه كودا ناكفن نازو ƙarshen zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la arju wallahi ina fata ina kwaɗayi ina guri in samu bisharatul amini bisharorin nan da annabi amintacce yayi da sahibi da sahabbansa menene bisharorin ya ce sayati wato yanda zaka gane kwarewar shi Ibrahim baiti daya ya zuba hadisi hudu baiti daya ya kwarara hadisai hudu a ciki sayati zamanu la yazalu wa ummati wa ma qala fi isa wannan duka hadisai sayati zamanu sayati ala nas zamanu lil amil fihi ajru 50 sabai suka ce 50 minhum minna aw minhum aw ta riwaya 70 50 minna aw minhum manzo Allah ce minkum ya rasulullahi ya akai haka yace li'annakum tajiduna 'ala alkhairi awanan wa hum la yajiduna awanan da sannu wani zamani yana nan yana zuwa a cikin wannan al'ummar tawa idan wannan zamanin ya zo a cikin wannan al'umma duk wani mutum musulmi a wannan zamani da zai aikata alheri kwaya daya ladan mutum hamsin za a bashi shi kaɗai sahabbai suka ce ya rasu mutum hamsin irin mu ko irin irinmu masu nauyi ko ko irin su holoko annabi ce a masu nauyi irin sai gwiwarsu ta mutu ka ce ya rasulallah ya aka yi haka in ana faɗin la ilaha illallah a ɓoye fa muke tare da kai idan mutum yana da gata in sha duka in bai da gata a kashe shi aka zo aka yi badar takobin da zamu yakin ma babu sai dai itatuwa doki biyu ne kawai raƙumi saba'in three in one ake shi kanshi annabin su uku suka hau guda duk da dai su biyun sun ce a annabi ka hau kai kadai ya ce a ba ku fi ni san lada ba mu hau ba ta kubba ba dawakai ba raƙuma sannan ba abinci a cikin sojojin ana azumi masu ramadan aka je yaƙi kuma su ɗari uku da sha uku waɗancan kuma su ɗari tara da hamsin dubu ba hamsin ƙosassu kuma kullum raƙumi goma suke yankawa a sansaninsu sannan aka zo uhudu aka kashe wani ya rasulallah aka kashe wani aka kashe wani amma a ce waɗansu mutane su zo haka kawai su ci bule annabi ya ce akwai dalili menene dalili ya ce ku kuna da mataimaka a zamanin idan za a je yaki matanku suke ɗaura muku ɗamara suke sa muku silke su dora muku kwalkwali su rataya muku takubba su muku guda sannan idan kuka tafi wurin yaƙi kuka dawo su tarbe ku in kuka yi shahada su murna kun tafi wurin Allah su ko ƴan uwansu musulmi ke kafirta su ƴan uwansu musulmi ke mushirkantar da su ƴan uwansu musulmi suke zindiƙantar da su ‘yan uwansu musulmi suke fasikantar da su za ka ga musulmi malami ustaz yana da abokai fasikai amma ɗan uwansa managarci zindiki ne a wurinsa fasiki kuma ga abokansa zindikai fasikai saboda yana samun dala a hannunsu bai rabu da su wannan shi ne hanyar da sufaye har su mutu ba za su yi ba yadda za a yi sufi ya riƙi wani fasiki sannan ya ƙyala mumini ya zagi mumini ya yi fasiki saboda wani siyasa kawai annabi ya ce kun ji dalilin da yasa suka samu wannan kaga hadisi ɗaya ke hadisi ɗaya ke hadisi na biyu shine la ya zalu sayati zamanu kaga shine wannan hadisin da muka karanta la ya zalu kuwa imamul bukhari ya fidda hadisin a cikin kitabul i'tisam babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama la tazalu da'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqqi hatta yati amrullah wa hum 'ala zalika ko wa hum kazalika shine sayati zamanu sai ce la yazalu la tazalu da'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqqi asalin hadisin kenan riwayoyi ne da yawa akwai la tazalu da'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqqi yuqatiluna fi sabilillahi wa hum ahlu ilmin wa dinin wata riwayar a riwayar muslim kitabul imara babu qawlihi la tazalu da'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqqi la yadurruhum man khalafahum kaga wata riwayar la yadurruhum man khazalahum wannan la yadurruhum man khalafahum a wata riwaya la tazalu da'ifatun min ummati qa'imatun bi amri Allah la yadurruhum man khazalahum aw man khalafahum hatta yati amru Allah wa hum kadhalika hadisi na biyu kenan hadisi na uku wa ummati kawai sai ce wa ummati kwarewa ne sayati zamanu la yazalu wa ummati kawai sai ya wuce abin shi wa ummati wannan hadisi ne annabi ne alaihi salatu wassalam yake cewa ummati kalmata la yudra alkhairu fi awwalihi am fi akhirih ummati kalmata amma saboda shekul islami ne yake magana kawai da yazo sai ce sai ya fi zamanin la yazalu wa ummati wa ma qala fi isa suluwul li hizbihi sai wuce abin sai bar waɗansu a gefe suna ta ai waƙe waƙe ne ya zuba hadisai ya bar ku a wurin kana maganan waƙe waƙe baiti ɗaya hadisi hudu sayati zamanu hadisi wa ummati hadisi ne la yazalu hadisi ne saboda ka wa ummati din nan shine ma'anar ummati kalmadar a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalu ummati ka masalil matar la yudra al khairu fi awwalihi am fi akhirih al'umma na kamar ruwan sama ne ba wanda ya sani shin ruwan farko shine yafi albarka da alkhairi ko ruwan ƙarshe yasa karambani ne mutane zan su dinga yin magana akan hukuncin al'ummar Allah karambani أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره أخرجه أحمد في مسنده جزء أكو شاف حديث نقري جتلاتين في حديث نهد وما قال في إيسى سلو لهزه النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده ليدركن عيسى ابن مريم في أمتي خلفا min hawari na rantse da wanda raina ke karkashin ikonsa wallahi isa dan maryamu zai riski waɗansu jama'a daga al'umma na su ne za su zamanto mamaya makwafi magada khalifofin hawariyawansa su ne za su zamanto saboda annabi isa in ya dawo a ƙarshen zamani wallahi ba zai kewa ba zai ga waɗansu mutane an ba su tarbiyya fiye da hawariyawansa to yan uwa sai mu zauna mu lura cewa annabi Isa dai annabi ne aka yi masa ritaya ya dawo idan ya dawo kowace jama'a ta musulmi su kalli kansu idan ya dawo zai zai zauna ana batsa zai zai zauna ana gulma ana habai zai zai zauna musulmi ya jefi ɗan uwansa musulmi da kalmar banza zai so ya zo cikin jama'ar da ba su da aiki sai karatun alkur'ani sai zikiri sai salati sai muraƙaba da tafakkuri su ne za su yi daidai da shi dan dama shi dai so a gaje wani ya taɓa yana tafiya da hawariya fa sai aka ga mushen kare a bola sai wani ya ce a ga wani baƙin kare sai wani a cikin hawariya sai ta ai mushi ne sai wani kuma ya ce ai wari ma yake hmm wari ma dai wai da aka ce amma haƙoran sa fara ne kawai sai wuce abu ka lura da wannan ka ga wani bakin kare sai wani ce ai ma ya mutu sai wani ce hmm doyi ma yake shi da wai da sai ce amma haƙoran sa fara ne sai wuce Allah ya halitta abu ai ta zage shi a dole a samu wani abu mai kyau saboda ka ni mai kyan na gani sai ka ga bakin kare sai ka ga gawa sai ka ga mushi sai ka ji wari ni kuma na ga farin haƙori sai ya wuce abin to daga ko da ya dawo zai so ya ga irin waɗannan jama'an masu faɗin alheri man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ko aw liyaskut to daga yan uwa idan kana so idan an yi muwafaka Allah Isa ya dawo kana nan yi mu'amala da kai ka gyara lafazin ka daina yawan zagin mutane in dai aiki Allah ne ya sa ka to shiryawa za ka yi ba batarwa ba zagi ba na ne izini ba in ka ga mutum yana wa'azi yana zagi ba a sa shi ba shi ya sa kanshi amma in sa ka aka yi za ka so ka kai ma wanda ya sa ka ɗin tawaga dawa kamar yadda annabi ke har kuka yake a kan al'ummar shi kafirai sun mutu ma yana zubar da hawaye ina ma da kun musulun shi bai so suka mutu ba su musulunta ba amma mu so kace ma mutane su mutu shi arna suna sallah ba amma ka kosa su mutu arna saboda ka karbi haka mu dinga yi wa junan mu kyakkyawan zato mu dinga faɗin alkhairi akan junan mu ko dan idan annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zo ya riske mu akan wato tabi'a mai kyau a wata riwaya annabi alaihi salatu wassalam ya ce la yudrikanna la yudrikanna al-masih min hadhihi al-ummati aqwaman innahum la mislakum aw khairun minkum aw khairun minkum aw khairun minkum ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها والله المسيح عيسى دم مريم zai riske waɗansu jama'a daga al'umma na wai na ga sahabbai ne ba innahu lam innahum lan yuflaku waɗannan mutanen da Isa zai zo ya riske su ƙarshen zamani wallahi irin ku ne ku sahabbai irin ku ne can da annabi ce aw khairun minkum aw khairun minkum aw khairun minkum ko kuma ma wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku Allah ba zai kunyatar da al'ummar da ni na zo farkonta almasihu ya zo ta ba. Ka lura da wannan magana. Shi ya sa ka lura da kyau in kana cikin zamanin ka ga wannan sifofin suwa ne ne. Shi ya sa wani bawan Allah ana kiransa shi malam balaraba jega. Ya rubuta wata kasida da Hausa ya sa mata suna goran faida. ya ce bari in gaya muku waɗannan sifofi ko na suwa ne wannan hadisai ka lura da kyau waɗannan mutane da nake yabo waye sifantu da su yau ban da su ka biɗo in zamani ya wuce kawo dalilu ɗaya wannan ayoyin da muka karanto da waɗannan hadisai waye sifantu da su yau ban da su ka biɗo in zamani ya wuce kawo dalilu ɗaya in ka buƙaci isharorin kitabu biya surar iza ja a nasrullahi ta shirya ka lura da wannan mutum mun kawo hadisai baka gamsu ba in ka buƙaci isharorin kitabu biya surar iza ja a nasrullahi ta shirya sannan kuma ƙaunin ta'ala wa akharina zanka kula an fassara shi da 'yan tijjaniya fujiya duba iza waqa'at min sullatayn kamar qaulin alaihi salatu llahi ummatiya iza waqa'at min sullatayn سلة من الأولين ها وسلة من الآخرين أنا ما كان سلة من الأولين وسلة من الآخرين fafhan faɗa ta sa la ta zalu ɗa'ifatin eh me yace qaulin alaihi salatullahi ummatiya a lura da maganar da kyau kuma faɗa ta sa la ta zalu ɗa'ifatu salla alaihi ilahul arshi kai tafiya salla alaihi ilahul ardi kai tafiya ko ko fadar kudibil makatuni murshiduna can inda yace satati faidatun kujiya fadalar su ba mu bukatar ambatanta a nan duba jawahirul tan ka ganta ko biya saboda ka wannan wanda duk yana sai bi duk zai rika karanta abubuwa da kyau yana bi ka tsaya ka karanta alam nasra halaka sadrak da kyau ka karanta idza jaa nasrullahi wal fathu da kyau ka karanta inna fatana laka fatahan mudina da kyau karanta ayatul kursi da kyau karanta laqad ja'akum da kyau zaka gane da su ya kamata ka zauna a zamanin amma ko ma ne a ce da ka yayi zagin jama'a sai dai ya musu abu kaza shi Allah ya ce abu kaza shi manzo Allah ya ce sauran kyale su shine shi radiyallahu ta'ala ne yace alhamdulillah mun gode Allah wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wa mimman khalaqana daga cikin abin da muka halitta ummatun akwai wadansu jama'a yahduna bil haqqi suna shiryarwa da gaskiya wa bihi da gaskiya ne ya'diluna suke yin adalci fihim jama'atul awliya'i shi yace a cikin su akwai jama'ar waliyai waliza dan haka ne kala sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wasallam yake cewa la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah alkiyama ba za ta tashi ba matakar a bayan ƙasa akwai masu cewa Allah Allah Allah mai so ya ga wannan ya duba sahihu muslim ya rawaito haddasani zuhair ibn harbin haddasana affan haddasana hammad akhbarana sabit an anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله annabi alaihi salatu wasallam ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba matakar a bayan ƙasa ana cewa Allah Allah Allah ya so ya ga wannan ya duba kitabul iman babu zihabul iman fi akhir zaman hadisi na ɗari biyu da sha ɗaya wa warada sannan hadisi ya zo daga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi salasu mi'ati rajulin qulubuhum ala qalbi adama wa lillahi arba'una rajulan qulubuhum ala qalbi musa wa lillahi sab'atun qulubuhum ala qalbi ibrahim al-khalil wa lillahi khamsatun qulubuhum ala qalbi jibril wa lillahi salasatun qulubuhum ala qalbi mika'il wa lillahi wahidun qalbuhu ala qalbi israfil shi yace wal wahidu fil hadisi هو الذي يعبر عنه الصوفية بالقطب والجوز والخليفة وبهؤلاء الجماعة ترزقون وتمطرون yace annabi alaihi salatu wassalam ya ce Allah mai girma da ɗaukaka yana da waɗansu mazaje su ɗari uku zuciyoyinsu suna bisa zuciyar annabi adamu alaihi salam sannan Allah yana da waɗansu mazaje su arba'in zuciyoyinsu suna bisa zuciyar annabi Musa ala nabina wa alaihi salatu wassalam sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu mutane su bakwai zuciyoyinsu suna bisa zuciyar annabi Ibrahim alaihi salam sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu mutane su biyar zuciyoyinsu suna bisa zuciyar mala'ika Jibril alaihi salam sannan Allah ta'ala yana da waɗansu mutane su uku zuciyoyinsu suna bisa zuciyar mala'ika Mika'il alaihissalam Allah yana da wani mutum shi kadai a kowane zamani zuciyarsa tana bisa zuciyar mala'ika Israfil. Wannan mutum shi kadai shi sufaye suke kira alkudubu, algausu, shi suke kira alkhalifa, shi suke kira al'imam, shi suke kira almujaddid. wa bi haula'il jama'a kaga waɗannan mutane su ɗari uku da su arba'in da su bakwai da su biyar da su uku da su da mutum ɗaya turzaquna wa tumdaruna ake arzuta mutanen duniya ake shayar da su ruwan sama wala tazalu dunya bi khairin ma dama haula'il mawjudina duniya ba za ta taba gushiya ba tana zaman lafiya da alkhairi matukar waɗannan mutane waliyai suna nan a cikinta mai so ya ga wannan rabarabe na waɗannan waliyai ya duba tafsirin ruhul bayan juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da shida zai samu wannan war rasulu sallallahu alaihi wasallam ya ƙul annaba alaihi salatu wasallam yana cewa inna isa ku sani cewa annabi isa ɗan maryamu sai yanzu alal ardi wa ula'ika mawjuduna annabi isa ɗan maryamu zai sauka a duniya waɗannan mutane da aka ambata ɗari uku arba'in bakwai biyar uku ɗaya suna nan suna jiran rai kaga me annabi ke nufi kenan da su zai harfi shi ne ma waɗannan mutane suna nan annabi isa zai sauka me kenan da su zai ma'amala wannan hadisi da muka faɗi ɗin nan ware da sahihaini hadisun dallun alaihi la tazalu da'ifatin min ummati zahirin ala alhaqi la yadurruhum man khazalahum hatta yati amrullahi wa hum kadhalika sahihu muslim kitabul imara babu qauli la tazalu da'ifatin min ummati zahirina hadisi na dubu uku da ɗari biyar da arba'in da hudu وفي صحيح البخاري شيكم كتاب الانتسام bil kitabi was sunna qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da sha ɗaya wanda yake so ya duba zai ga wannan shi wai ce alhamdulillah mun gode wa Allah mun fahimci waɗanda idan annabi isa ya sauka da su zai mu'amala alhamdulillah idan aka lura da wannan da kyau to hankalin kowa zai kwanta za ka san irin jama'ar da ya kamata kai mu'amala da su wato wannan al'umma da Allah tabaraka ta'ala ya halicce ta domin ta shiryar da bayi kuma ta yi adalci da gaskiya su ne annabi alaihi salatu wasallam ke faɗi kamar yadda muka karanto a hadisi la tazalu da'ifatun min ummati zahirin alal haqqi ila an yati amrullah sannan abu shaykh ya fitar da hadisi daga ali ibn abi talib karramallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu daga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taftariqanna hadhihi al umma على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة والله وأن الأمة المحمدية المرهومة القيامة بلا تتاشبا في سن كسو كسو سبعين دعوك dukkan su ‘yan wuta ne sai kaso ɗaya kawai, kaso ɗayan nan su ne ‘yan aljanna, to kun san su ne ne kaso ɗayan nan su ne waɗanda Allah ya faɗa a wannan aya wa mimman khalaqana ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun su ne wannan kaso ɗayan wa mimman khalaqana ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wannan ita ce al'ummar da za ta kubuta to kuma ba jama'a ɗaya bane a cikin a cikin su akwai ulama'u akwai hukama'u akwai kubara'u sannan ilimansu da tarbiyyarsu da kuma kiransu zuwa ga Allah kowanne da yadda yake kira su al'ulama'u a cikinsu suna shigar da mutane ila ta masu bi shari'at ya zuwa yin riko da shari'a wa itiqaniha da kyautata ta su waɗannan kenan su kuma hukama'u su ne waɗanda suke shiryar da mutane ila ta'alluqi bi dariqati wa itiqaniha ya zuwa yin riko da ɗariƙa da kyautata ta su kuma kubara'u su ne waɗanda suke shiryar da mutane ila ta haƙuƙi bil haƙiƙafi wa itiqaniha ya zuwa tabbatuwa tabbatuwa da haƙiƙa da kyautata ta su na farko hukama'u suna kira zuwa ta'alluki da shari'a da kyautata ta na biyu hukama'u suna kira zuwa takhalluki da ɗariƙa da kyautata ta kubara'u suna yin kira ya zuwa tahaqquqi da haƙiƙa da kuma kyautata ta in ka so ka ce al'ulama'u wal awliya'u sune farko al'ulama'u wal awliya'u su ulama'u suna kira zuwa ahkamillah ruko da hukunce-hukuncen ubangiji su kuma auliya'u suna kiran bayi ila ma'arifatillah waɗannan suna kira zuwa bin dokan Allah waɗannan suna kira zuwa ga sanin zatin Allah kowannen su aikin annabi ke yi sallallahu alaihi wa sallam to da ka ulama'u su yuslihuna az-zawahir suna gyara zahirin bayi su kuma auliya'u yuslihuna as-sara'ir suna gyara zuciyoyin bayi amma wala yaqumu haza illa bi haza shari'a ba za ta tsaya ba sai da hakika hakika ba za ta tsaya ba sai da shari'a fa shari'atu min ghairi haqiqatin tafassukun wal haqiqatu min ghairi shari'atin tazandukun shari'a babu hakika fasikanci hakika babu shari'a zindiƙanci ne sai yasa shehu yake cewa bi zahiri shar'i wa nuril mubin urab bis salikin bila kaddin wala nasab da zahirin shari'a da haske mabayyani nake shiryar da mutane babu kunci babu wahala mamuna malik yana cewa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tafaqqaha wa man tafaqqaha wala man ta- man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa saboda ka sai mu lura da wannan da kyau wallazina kazzabu bi ayatina والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون آه. ubangiji tabaraka wa ta'ala ce to ka gani ko wannan man khalaqana ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun to sai ya san cewa akwai waɗanda za su rika ƙaryata waɗannan bayi na Allah masu shiryar da bayi da gaskiya masu yin adalci da gaskiya sannan za su rika yi musu zagon ƙasa za su rika yi musu sharri za su rika yi musu ƙazafi da ƙage sai ce wallazina kazzabu bi ayatina amma kaga waɗannan da suke karetawa da ayoyinmu sannan suke yin shishigi suke yin ilhadi suke karkatar da ma'anonin sunayenmu sanastadirjuhum da sannu za mu shigar da su cikin ramin halaka kaɗan kaɗan kaɗan muna ce da su shigo shigo shigo ba zurfi ba zurfi ba zurfi shine sanastadirjuhu da sannu za mu shigar da su ramin halaka kaɗan kaɗan kaɗan muna cewa shigo shigo shigo ba zurfi ba zurfi ba zurfi haka za mu rika gaya musu wato al-istidraj ma'anan shi an na'khuzahum qalilan qalilan sai yace ma'anan istidraji wato za mu rika kama su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ba da yawa ba ma'ana in kana so ka gane isti- ah, istidraji kana iya cewa al-istisadu ko al-istinzalu za mu yi musu shigo shigo ba zurfi wurin hawa ko kuma a wurin sauka ana so a halakar da mutum sai a ringa cewa hawo hawo hawo hawo idan mutum yana da'awar yana bin bayan Allah waliyai yana zikiri in za a halakar da shi wurin hawa ne idan mutum ya lalace koma shaye-shaye da zinace-zinace da fasikanci shi kuma wurin sauka ne sauko sauko sauko sauko sauko ana ƙasa da shi ana ƙasa da shi to a nan ne za a harkar da shi wato darajatan ba da darajati step by step yana hawowa yana hawowa ko yana sauka yana sauka a nan ne halaka za ta zo masa Allah ya kiyaye mu. wato shi istidraji kamar ka ce wani gadar zare akan rafin halaka rafi ne ko kuma ka ce kogi ne akwai manyan kifaye sai aka zo aka yi gada amma gadar ta zare ne zaren kuma ba ƙarfi amma farko an yi da zare mai ƙarfi ka zo kana hawa na ce taho abinka ai zaren ya saƙu gadar ta ɗauru tun kana yi a hankali ana ta kai da Allah hawo ba wani matsala sai ka fara kalle sai ka fara gudu sai ka zo tsakiya sai ka ga zaren ya fara falcewa shine abin da Allah yake so ya mu masu karyatawa sanastadrijuhum min haisu la ya'lamun wato za a daura musu gadar zare akan tekun baiwa kasan tekun akwai gwalagwalai an daura gadar zare kana murna za ka je ka ɗebi gwal to sai an zo tsakiya sai a kwance zarar kawai sai mutum ya san yadda zai shi yasa ibnu adayin lahi sakandari ke faɗi cikin hikamul adda'iyya yake ta habmin wujudi insanihi ilaika ka ji tsoron samuwar kyautayi daga Allah zuwa gare ka idan Allah ya baka kuɗi ka ji tsoro in Allah ya baka lafiya ka ji tsoro idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka mulki ka ji tsoro in ya baka ilimi ka ji tsoro in ya baka yaya ka ji tsoro haka dai baiwa ne ko yake to ka ji tsoro idan Allah tabaraka ta'ala yi maka baiwa yi baiwa zuwa gare ka wa jawani isa'atika ma'ahu amma kuma kai kana saba mushi ga baiwa yana ƙara maka kai kuma kana ƙara saba masa shi kuma yana ƙara turo maka baiwa to istidraji sunan wannan abu matukar Allah tabaraka ta'ala yana turo maka baiwa sai kuma kana tura mai sabo to kar kai farin ciki kar kai dariya ana shi ana maka shigo shigo ba zurfi ne an yakuna zalika istidrajan lak sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun an gane ko Allah zai turo baiwa dukiya ya'ya kai suna sannan kuma ya mantar da kai godiya Allah ya ma baiwa ba godiya shi ake kira istidraj ka dinga saba mai dan sabo butulci ne ba godiya bai idan Allah maka baiwa kana godiya to ba ka ba gadar zare babu shigo shigo babu zirgi idan kaga Allah maka baiwa ka shagaltu da baiwar da ni'imar ka manta wanda ya maka baiwar to ana maka istidraji sai sa shi ce la tafrahan bi an umil unimta wafra biman an'ama in aqalta kar ka ringa yin farin ciki da ni'imar da Allah ya yi in taka da ita kai farin ciki da ubangijin da ya maka ni'imar idan kana da hankali an gane ko to haka ka ji tsoron istidraji idan Allah ya maka ni'ima wannan sifar muminai ne idan mumini Allah ya bashi lafiya ko ya bashi yaya ko ya bashi dukiya to zaka ga yana jin tsoron Allah kullun yana kuka saɓanin ammawa da mahajubai idan mutum yana cikin talauci sai ta kuka ko mutum yana cikin rashin lafiya ko kaskanci sai ta kuka a'a su masana Allah in Allah ya musu baiwa a lokacin suke kuka saboda suna tsoro kar baiwar ta zama shigo shigo ba zurfi shi yasa yace sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun da sannu za mu musu shigo-shigo ba zargi ta inda ba su zata ba shi yasa ake jin tsoro kar Allah tabaraka ta'ala ya kama mutum a raɗe a cikin wata baiwa da yawa Allah zai mutum baiwa sai ya shagaltu da ita yana ta jin daɗi yana ta siyan filayen marayu yana siyan gonakin talakawa yana ta siyan makamai yana bayarwa ana kashe jama'a yana ta jin daɗi har sai lokacin da ya shagaltu zuciyarsa ta fara gaya masa ma alimtu lakum min ilahin gairi to sannan sai Allah tabaraka taala sai ce falam ma nasu ma zikru bihi fatahana alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagatatan wa hum la yublisun to da kan mu lura da wannan da kyau kar mu shagaltu da ni'imar da Allah ya mukalli ne ba da ni'imar a kullum kar mu zalunci wani idan Allah tabaraka taala ya mana baiwa wa umli lahum
wa umli lahum inna kaydi matin wa umli lahum inna kaydi matin Allah tabaraka taala ya ce wa umli lahum wato ina jinkirta musu ne su waɗannan mutane masu ƙaryatawa ina jirkinta musu ina turo musu dukiya da lafiya da ‘ya'ya da jama'a da suna da ɗaukaka za ka ga mutum fasiki lalatacce baƙin lalatacce amma ina ta turo masa dukiya ya yi suna duk ƙasar da ya je babba ne shi sai ka ɗauka kamar na ƙyale shi ne sai Allah ta wa umli lahu ina jinkirta musu umhilu lahum wato ina jan tsawon kwanakin su ne ina jan tsawon kwanakin su ne domin inna kaidi matinun kaidi na akwai ƙarfi ya fi na mata ƙarfi ka san na ga muku cewa mata inna kaida kunna azimun ku to ni kuma inna kaidi matinun tanadi na matinun shadidun la yudaqu tanadi na mai tsanani ne ba a iya jure masa tanadina mai tsanani ne ba a jure masa me yasa Allah ya kira jinkirtawarsa tanadi me yasa ya kira tanadinsa kaidi saboda shi kaidinsa yana yin sa ne a cikin ihsani zai turo maka lafiya ka zama lafiyayyen mutum ya turo maka jama'a farin jini ya baka 'ya'ya mata kowace mace tana santa kai ta fasikanci shikenan kaga a zahiri ihsani ne ko to a cikin ƙarƙashin isani sai ya turo kizlani sama isani ƙarƙashi kizlani mutane suna ganin ka ga kuɗi ga dukiya ga motoci manya-manyan jifa-jifai kana tafiya ga escort ga manyan gidaje ga kamfanoni amma a ƙarƙashi wuta ce take horuwa amma ba wanda ya gani ana ta sha'awarka marasa idanu amma masu ido in suka ganta sun su fashe da kuka sun ga bala'i ya taho da kafafuwar ya sa ce inna kaidi matin kaidi na akwai karfi a dinga sha'awar mutum a waje amma a can ciki na kunna masa bala'i ba wanda ya sani zahiri ana ganin shi mai kuɗi yana ta yanka sharu yana yanka raguna yana ta raban kuɗi yana ta gine-gine ha ya gama gine-ginen ya gama gine-gine akwai wani ɗaki da muka gina masa a jahannama windan ɗakin kai muka buɗe jahannama ma sai ta yi kuka ba wai ƴan cikin jahannaman ba hucin ɗakin ya fi jahannama zafi kuma can za a kai shi akwai kaidin da ya kai wannan a ɗaukaka ka a duniya a baka dukiya a baka ƴaƴa a baka fawa sai abin da ka faɗa shi ake amma kuma a can ƙarƙashi kizlani ne ba insani ba ne to shine Allah yake cewa wa umli lahum inna kaydi matinun shadidul la yadagu Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mai girma da daukaka akbara ya ba mu labari anan annahu yastadriju ba'd ba'd ibadihi yana shigar da waɗansu daga cikin bayinsa cikin ramin halaka amma sai ya zuba gwalagwalai a wajen ramin da kuɗi suna tsinta yana shigo da ai baka ga kuɗi ba baka ga gwal ba shigo abin da yake ciki ya fi wajen bawa yana ƙara shigowa yana shigo dai shigo dai ashe akwai rami a cikin ramin ramin wajensa gwalagwalai ne can cikin ramin wuta ne sai bawa ya shigo yana tsinta yana jin daɗi yana tsinta sai ya afka saboda haka annahu yastadriju ibadi yana jarabtar waɗansu daga cikin bayinsa wa akhbara annahu yumli lizali walakin la yahluhu Allah ya bamu labari cewa yana jinkirtawa azzalimi amma baya kyale shi yumhilu wala yumhilu an gane ku yumhilu yana jinkirtawa wala yuhmilu amma baya kyalewa jinkirtawa yake amma ba ya kyalewa al istidraju ma'anin istidraji an ya kuna al'abdu ya asillah tabaraka wa ta'ala shine bawa ya kasance yana saban Allah tabaraka wa ta'ala wa yusiru Allah alaihi ni'amuhu amma Allah ya gwababa masa ni'imarsa kaga mutum dan liwadi mashayi mazinaci fasiki mai siyan bindigogi da makamai yana ba wa 'yan ta'adda suna kashe jama'a amma Allah yana turo masa kuɗaɗe yana ba shi lafiya yana turo masa farin jini da ɗaukaka sai ka ɗauka kamar ya ƙyale shi ne Allah ce a ba ƙyale shi ne ba ina jinkirta masa ina jinkirta masa ne amma ban ƙyale shi ba sai an zo ƙarshe za ka gane cewa ban ƙyale shi ba ha to ko abto ma yana ƙyale boss ne a balle Allah ka lura da boss mana za ka ga an turo masa kuɗaɗe da manya-manyan gidaje da motoci ya ta kashe mutane ko ba haka ake ba har shi kansa abtan ma kaga kaman boss din ya fi karfin shi sai an zo ƙarshe sai ka ga boss ya rena kanshi to ballanta na Allah mahalicin bayi to da ka biyar da ɗan ta'adda zai kai azzalimi ya dinga cutar da talakawa ko shugaban ƙasa ne ko gwamna ne ko minista ne ko ko ne ko sarki ne ko wani attajiri kaga yana zaluntar bayin Allah yana wahalar da su ya kashe su ya jigata su kar ka dauka Allah ya tsale shi ana jinkirta masa akwai ranar kin dillanci idan ranar kai Allah tabaraka taala zai kama shi to shine yumhilu wala yuhmilu الاستدراج أن يكون العبد يعصي الله تبارك وتعالى ويوفر الله عليه نعمه فتحدثه نفسه أن هذا الذي يأتي به ليس به بعد daga nan sai kaga zuciyarsa tana gaya musu a inda abin da nake sabo ne za a kyale ni a dinga kashe jama'a kuma wannan jama'a da na kashe laifin su ne inda babu haƙƙin su da Allah ya yi magani na amma tun daga Allah ya bani ba wata matsala sai ga mutum yana faɗin haka ya kashe mutane da yawa ya kwata gonaki ya kwata filaye ya cutar ya amma kuma ya ɗauka ba abin da za yi Allah tabaraka ta'ala ce ba kyaliya ne ba mu ci gaba dai kai kana da ajali ni ko ban da karfi kin zaka ce ganin kamar mun kyale kan ni da shekara dubu a wuri na kwana ɗaya shekara dubu wa inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun sai kai ne kace sauri ni ban da matsala shi yasa bana sauri azzalimi ya ta zalunci da shekara hamsin saba'in tamanin mutane duk su gaji saboda su ma suna da ƙarshe amma ni ban da ƙarshe sai in ba shi tsawon rai in ƙara mai dukiya yi ta zalunci sai an zo ƙarshe sai ya gane shi ba kowa ba ne lauka da bihi ba su sai sai inda abin da nake yi laifi ne da a ce akwai matsala lama kanin ni'amullahi alaihi hakaza da Allah bai bani dukiya mai yawa irin wannan ba in na fito jama'a suna sona ana ɗaga hannu ana murna ana su mutane ba san ka bane kana watsa musu kuɗi amma kai kake ba da makamai ake kashe su ko ba sani shi kuma Allah ya san ka ya san aikin saboda haka idan Allah ya baka fawa ko ya baka mulki ko ya baka dukiya ka gode masa ka gode masa kar ka zalunci talakawa kada ka zalunci talakawa haza istidrajun wannan shigo shigo ba zargi ne hatta ya fiye hul halaku ba zai ankara ba har sai halaka ta zo masa wani hikimatu kun san hikimar Allah fi imla'iz zalimi a cikin jinkirtawa azzalimi da Allah yake yi huwa ta'alimuna naham shine Allah yana so ya sanar da mu ne annallaha halimun cewa Allah ne hakuri ne shine kawai kada mutum azzalimi yana ta cutar da bayi amma Allah ya kyale shi wai Allah yana so mu gane cewa shi fa mai hakuri ne law sha'a da ya ga dama aqabal jani da ya azabtar da shi wannan mai laifi shi aqalli min tarfatil aini a cikin mafi karancin lokacin da yafi kiftawar ido fa idza kana yuhilhu idan ya zamanto Allah ta'ala yana jinkirta masa wai zubu alaihi ni'amuhu yana ƙara zubo masa ni'imarsa wa huwa yuzlimuhu alhali shi kuma yana zalunta sai yana cutar da bayinsa nushahidu zulma min al-abdi muna kallon zalunci daga bawa wa nushahidu ni'amallahi alaihi muna kallon ni'imar Allah ga bawan yumhiluhu yana jinkirta masa wa yuzigu alaihi ni'amuhu na takhallaqu bil hilmi to daga nan za mu dabi'antu da hakuri in dai Allah ana saba masa yana ƙara ba da baiwa yana ƙara ba da lafiya da dukiya da 'ya'ya to kai ma in an zalunce ka kai baiwa kamar da annabi yake haka Allah ya koya masa to udi man haramaka ko wata silu man kada aka ko wata afu an man zalamaka to ai kwaikwayon ubangijin sai mu ma sai mu zama masu kwaikwayo wanda ya hana ka ka bashi wanda ya zalunce ka ka yafe masa wanda ya yanke alaka da kai ka ziyarce amma kullum ina faɗi idan ba wawa bane akwai wawa wanda shi in ka zo ba zai fahimci ma mai kawo ka ba zai dauka wata bukata shi bai san addini ba saboda haka wannan watsar da shi wawa ne kawai kar ka zage shi kar ka gaba da shi amma kar ka je har ka dan ba zai gane ba shi bai san addini ba ne shi ai haka zai dauka kamar ka zo sulhu ne ko ka zo neman wata bukata alhali bai da komai abinda Allah ya baka ya fi abinda aka bashi amma bai sani ba saboda haka na takhallaqu bil himi walakin hadha al imhal sai dai cewa wannan jinkirtawa da Allah yake yi laysal ihmal ba kalewa bane inna Allah ya zo a hadisi cewa Allah la yumli zalim wallahi yana jinkirtawa azzalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu har idan Allah ya kama shi to ba zai kwace ba ba zai kubuta ba sahihul bukhari kitabu tafsirul qur'ani babu kazalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhadahu alimun shadid hadisi na dubu hudu da ɗari shida da tamanin da shida sahih muslim shi kuma kitabul birri wasilat wal adabi babu tarimuz zulmi hadisi na dubu hudu da ɗari shida da tamanin haka yake ko wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid inna kaydi matin shadidul la yudagu wa min al-istidraji yana daga shigo shigo ba zurfi irin na Allah an yakuna al-abdu muntashira siti bawa ya zama mai yaɗaɗɗen ambato ko ina asar kaga wannan hadari in kaga kayi suna to ka dinga kuka kana istighfari kana zurkusawa a gaban Allah a kodin kar ka dinga takama kana daga wuya kana ayo ina ne ba a san mu ba ina ne ba a san mu ba mu kowa ya san mu kakkai haka ka dinga sunkuyawa idan kaga Allah ya yaɗa sunan mutum sannan wala ya khafu min al-makri fi zalika to wannan istidraji yasa za ka rishe warjen lauri yana faɗi a cikin rihla yana cewa wal abdu za buli bi shuhratin khashi wal abdu za buli bi shuhratin khashi min makar rabbih li zaka yastashi wannan bawa wannan bawa da kake gani buli an jarabce shi bi shuhratin da shuhura kowa ya san shi kashi yana tsoron Allah yana tsoron makircin Allah yana tsoron yana tsoro min makarin rabbihi wal abdu zabuli bi shuhuratin khashi min makarin rabbihi li zaka yastash wannan sunan da Barhama Abdullahi yayi yana tsoron makircin ubangijinsa dan haka duk kasar da yaje in aka zo taron sa zai ga su da kuka yake kai ne baka sani ba idza nazaru nahawi ukattifu admu'i wa in gafalu arsaltu dan'iyan mutlaqa ni ba na alfahari dan an zo tarata ko na ga jama'a kamar tururuwa ba na yin wannan ba na yin wannan shi yasa radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi da yazo Kano aka zo taran shi a airport mutane da manya da yara shehunnai da muridai malamai da almajirai masu kuɗi da talakawa sarakuna da mabiya shehu radiyallahu anhu da ya dago ya kalle sai ce hina nazaltu samma qadda hayi malam yakun wallahi fi husbani fa aina barham wa ma barham hatta fanau fi hubbihi wa hamu والله لولا أنني تليت في الشيخ أحمد هيا أمت da ka karka taba yin wani murna an kaga mutane ana so kullum kaga mutane suna binka ka dinga tuna wanda saboda shi suka biyo ka ba dan kai bane ka sashi a gaba shi kuma kai ta kallon shi karka dinga kallon jama'a za su halakar da kullum kaga jama'a suna binka yi nazari ka gani saboda wa suka biyo ka miƙa mai jama'a shi har ka ga suna bin so da ka kaidin su da makircin su ba zai cuce ka ba amma in ka kalle naka ne sai tafiya bakka da an bakka da su sai su kifa ma mari shi ke ka dauka su kai suke girmama ba da kai suke ba ai kamar adamu ne da mala'iku annabi adamu mala'iku suka kura mar ido a aljanna sai ya ubangiji waɗannan wai su ba su da aiki ne sai kallo Allah ya adamu ba da kai suke ba hasken annabi na suke kallo a jikin annabi adam ya dauka shi ake kallo ashe muhammadur rasulullahi ake kallo saboda haka kullun kaga Allah maka baiwa ka daina kallon kanka dan kana wa'azi wasu jama'a su kakkaru ne kalli kujerar wa kawo ake bin saboda ka yi wa kujerar adalci kar ka yaudar jama'a ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mujisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجز قبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيع له واقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له جد فرج لأمة خير الخلق ذمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد المصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آلي أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين